أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القلب والسداد الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المكتوم وبرزة المحمدية وقطب الأصحاب الشيخ الطيب أحمد بن محمد السجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مولد كتاب قاسم الباسي الشيخ الطيب إبراهيم النياسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin matnul ishmawi wanda littafi ne da yake mana bayani akan ainihin yadda za a gyara alola sallah da azumi da sauransu wannan karatu shine zama na shida a wannan rana ta goma sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu haihuwar annabi isa ɗan maryam wanda sai daidai da goma sha ɗaya ga watan shawwal ainihin shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijirar annabi daga makka zuwa madina a za mu tashi akan babi da zai mana magana akan sallar jana'iza to shi ne dama inda muka tsaya a wancan lokaci sannan sai muka shiga kuma karatu suka na azumi malai ce mana babu salatin janazati wannan babi ne da zai mana bayani akan sallar jana'iza a abin da ake cewa aljanazati wato ana karantawa da fatahar jini a ce aljanazatu ma'ana jimun nan a yi mai fataha in aka yi ma jimun fataha abin da ake nufi makara amma idan akwai gawa a kanta ita ne aljanazatu kaga ai sai an dora gawa akan makara sannan ake yin sallah ko amma aka ce aljinazatu in aka yi majimu din kisra ita kanta makaran in ba komai a cikin ta in aka ce aljinazatu ma'ana jimu nan aka yi mai kisra ma'ana makara idan ba komai a cikin ta idan ku aka ce aljanazatu makara a yayin da aka dora mata gawar da ake son za a sallata to wannan babi shine zai mana magana a akai na'am kafin mu shiga cikin abin da malam ya karanto mana a wannan babi ko ya rubuto mana mu dan yi shimfiɗa kaɗan akan cewa wane ne ake yi mawa sallah wanda ake yi mawa sallah sai wanda ya cika sharuɗai kamar haka ba a yi mawa wanda yake ba musulmi ba sallah Allah ya kiyaye ko da za a ce ga mutum yana da mahaifi sai mahaifinsa ya zama to ba musulmi ba ne ko kuma ya zamanto yana da ɗa sai ɗan shi ya zamanto ba musulmi ba ne ba to ɗan ya mutu ko mahaifin ba zai ce zai jawo musulmai su zo su mai sallah ba ba zai mai haka ba amma zai iya haka rami ya binne uban shi wanda ba musulmi ba ko ɗan shi wanda ba musulmi ba don gudun kai ya tozarta wannan kenan lallai ne musulmi ne ake yi mawa sallah sannan bayan musulunci sai wanda an tabbatar da rayuwarsa kafin sannan ya zo ya mutu. An tabbatar da rayuwarsa sannan bayan yana da rayuwa da sai ya zo ya rasa rayuwar. Me ake nufi? Abin da ake nufi shine da za a haifi yaro, muddin bai yi kuka ba, bai sha mama ba, bai yi motsi ba, to kuma ga shi an haife shi a wata tara da mata ke haihuwa, ga shi halittar shi ya cika lami lafiya kalau mutum ne cikakke amma sai ya faɗo bai yi kuka ba, bai sha mama ba, bai yi motsi ba, wannan ba za a yi mai sallah ba. Yau za a binne shi ne haka ba tare da an yi mishi sallah ba, to wannan kenan. A sai ma ne ce mana wa salatul janazati fardun alal kifayati sallar jana'iza farilla ce amma a bisa isuwa ma'ana wani yana isar da wani wani yana maye ma wani Mato farilla ce da ta hau kan dukkan al'umma, amma idan wasu suka aikata, to ta saraya ga waɗanda ba su aikata ba. Shi yasa idan aka ce gashi yanzu an yi mutuwa, to aka zo za a yi sallar jana'iza sai zamanto kai baka samu ruwan da za ka yi alwala ba. Ai ba kamar azahar ba ce ko, in azahar ne baka samu ruwan da za ka yi alwala ba, ai sai ka nemo shi. In baka samu ba sai ka buga gasa ka yi ce mama don ka yi sallar azahar din nan to banda jana'iza ka rasa ruwa zaka iya zaman ka ya zaman to wasu su sallar in an yi sallar a ɗauki gawan a tafi da kai makabarta yau waɗannan da suka yi sallar kai da ba kai ba sun maye maka shine ma'anan fardul kifaya wato ita fardul kifaya idan wasu suka aikata to waɗanda ba su aikata ba waɗancan sun sauke musu nauyin amma da za a ce yau ga wani bawan Allah ya rasu bayan rasuwarsa sai al'ummar musulmi gaba ɗaya suka ci suka haɗu suka haɗa baki suka ce kabbi mai sallah to sun yi sako a wajen Allah sun yi sako a wajen Allah amma idan wasu suka yi wasu ba su yi ba ba komai waɗannan da suka yi sun sauke ma waɗanda suka yi din a waɗanda ba su yi din ba shine ma'anar fardul kifaya a kana da rukunai ita sallar jana'iza ma'anar rukunai idan baka zo da su ba to sallar ba sai ba kawai wa arkanuha arba'atun rukunnan sallar jana'iza guda hudu ne sallar jana'iza tana da rukunnai ne guda hudu babu na biyar na farko an niyyatu niyya wajibi ne rukuni ne na sallar jana'iza ka kudurce a zuciyarka za ku yi ma wannan gawar sallah domin nema mata rama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa arba'u takbiratin da kabarbari guda hudu ita sallar jana'iza kabarbari hudu ake yi kuma ba dole sai ka daga hannu a dukkan kabarbarin ba yawa idan aka yi kabbara ta farko ka daga hannu to ba sai ka daga hannu a ragowar kabarbari guda uku ba yau in ka daga hannu a kabbara ta farko shi ke nan ba sai ka daga hannu a sauran kabbarbari ba ana fahimta waddu'a bainahunna sannan ana yin addu'a ana yin addu'a a tsakanin ainihin waɗannan kabbarbari mana a lokacin da aka yi kabbara ta farko to liman zai yi addu'a su ma mamu za su yi addu'a a tsakanin wannan kabarbari mana ana yin kabbara ta farko din to za ka yi kabarbari za a yi addu'a za a yi addu'a idan aka kai ƙarshen addu'a sai a sake yin kabbara ta biyu sai a sake yin addu'a, sai a sake yin kabbara ta uku, sai a sake yin addu'a, sai a yi kabbara ta hudu sai a sake yin addu'a, bayan an yi addu'a sai a yi sallama. Shi ne wa du'a'u bai na kunna da yin addu'a tsakanin waɗannan kabarbare. Wassalamu sannan sai yin sallama, sai yin sallama, waye da ubi ma ta yassara, to zai yi addu'an ne da duk abin da ya sauƙaƙa ya zo maka baki kawai shi za ka yin addu'a da shi. amma a nan kafin mu wuce mu ɗan tsaya mu ɗan yi wata ‘yar gayauna. Gayaunar ita ce, mun ji malam bai ambaci sa'a karatun fatiha ba a sallar jana'iza. Kawai addu'o'i ya ce ana yi, to tambaya a nan ba a yin karatun fatiha kenan a sallar jana'iza ko ana yi. Amsar shi ne, mazajin imamu Malik bin Anas. mafiya yawan malaman da suka tafi akan mazhabin Imam Malik ba sa ba a yin karanta Fatiha a sallar jana'iza wannan shine mafi yawa daga cikin abin da malaman mazhabin Imam Malik suka tafi akai cewa ba a karanta Fatiha a sallar jana'iza ana jin wannan amma mazhabin Imam Shafi'i mazhabin Imam Shafi'i ana karanta Fatiha a raka'a farko ana karanta Fatiha a raka'a farko a sallar jana'iza. Mazabin Ahmadu ɗan hambali ana karanta fatiha a raka'a farko a sallar jana'iza. A mazabin Imamu Malik ma akwai Malam Ashhabu. Malam Ashhabu shi ma ya tafi akan cewa ana karanta fatiha a farko a sallar a raka'a farko a sallar jana'iza kuma wannan ita ce fatawar shehu tijjani sannan bisa abinda dalilai suka tabbatar wannan fatawar ta fi karfin dalili akan sauran fatawar dalili annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummi alqur'ani babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba sai su waɗanda suka ce ba za a karanta fatiha a sallar jana'iza ba suka ce a to ai sallar jana'iza ba sallah ce irin waɗannan salloli da aka saba na yau da kullum ba kawai matsayinta kamar addu'a ne sai masu ba su amsa suka ce a'a ai addu'a ba ta da sharaɗin da sallar jana'iza take da shi sallar jana'iza dukkan sharɗan da ka sani na sallah na yau da kullum to wannan sharɗan sun tabbata a sallar jana'iza ba a yin sallar jana'iza sai da alula kamar yadda sallar yau da kullum ba a yi sai da alula ko ba gaba ba a yin sallar jana'iza kana da najasa a jikinka ko a tufafinka ko a inda za a yi sallar ba a yin sallar jana'iza a waɗannan wajajen to ita ko inda addu'a ce ita ka addu'a za ka iya yin ta ko baka da alula ai saboda sai suka ce to gaskiyar magana sallar jana'iza inda take da dukkanin sharuɗan sallah saboda ita ma sallah ce kuma annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani kuma wannan nafayi ne annafila fi siyaqin nafi tufid al umuma ita nafila idan ta zo a abin da ake kira da kora to tana fa'idantar da ganewa ne saboda ka abin da yake abin da yake mala usman ku da kukan yin sallar sallar nan ta janaiza ko da ba lallai sai ma mu aliman ba abin da ya fi gaskiyar magana a raka'a farko a karanta fatiha yau wani ma ina karantawa shine mazhabin shafi'iyya shine mazhabin mazhabin hanbaliya shine fatawar malam ashabu a mazhabin malikiya kuma shine fatawar shoki jani kuma fatawar fatikatin dalili bisa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam to an ce waye da ubi ma sai yassara man da zai yi sallar jana'iza yayi ma addu'a yayi ma gawa addu'a da duk abin da ya sauka a bakin shi idan za ka iya yi da larabci ka yi da larabci idan ba za ka iya yi da larabci ba ko da hausar ka cewa Allah ka ji kanwa ne Allah ka yace mai Allah ka shafa zunubansa Allah ka shafa kurakuransa Allah ka haskaka makwancinsa Allah ka sauke mai tambayan kabari Allah ka yi kaza ka yi kaza kan a sake cewa Allahu akbar ka sake cewa Allahu akbar ka sake shi gaba da yin addu'a da Hausa Allah ka yi mawana kaza Allah ka yi mawana kaza Allah ka yi mawana kaza in haka ma kai yayi ko kuma akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mawa abu salama lokacin da ya rasu. Addu'a da annabi ya yi ita ce, Allahumma gafir lahu warhamhu wa afihi wa afanuhu. Iya nan kawai, Allahumma gafir lahu warhamhu wa afihi wa afanuhu. Iya nan kadai idan ka tsaya iya wannan. a kabbarar farko amma ka karanta fatiha a kabbarar farko dai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan kayi nan to ci gaba da cewa Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu wa atihi wa afu anhu kai ta faɗin haka a zo a sake kabbarawa kabbara ta biyu ka sake cewa Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu wa atihi wa afu anhu kai ta faɗin haka in kai haka ka kyauta sai dai wasa sanabnu abi zaidin في رسالته أن يقول عبد الله بن أبي زيد يا كوتتا أتكين لتاف سنة رسالة متين يشي قا أدعنا دوبوا كما ينجي كاوتا إذا أت أجي كاوا bayan an kabbara idan waɗanda ba sa karanta fatiha ne to sai su fara cewa alhamdulillahi allazi amata wa ahya godiya ta tabbata ga Allah wannan da ya kashe wa ahya kuma ya raya walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah allazi yuhyi al-mauta wanda yake rayar da matattu lahu azamatu girma ya tabbata ga Allah wal kibriya'u da dukkan wasu sufofi na girma din shine al kibriya'u wal mulku mulki ya tabbata ga Allah mulki na Allah ne wal qudratu qudra da iko ta tabbata ga Allah was sana'u yabo ya tabbata ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai sannan sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin Allah kai salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin kai salati ga alayan annabi Muhammad wa barik ala Muhammadin Allah kai albarka ga annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin Allah kai albarka ga alayan annabi Muhammadu kama sallaita kamar yadda kai salati wa rahimta kai rahama wa barakta kai albarka ala Ibrahima a bisa annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahima da alayan annabi Ibrahim fil alamina a cikin halittu innaka lalle kai Allah hamidun kai ne abin yabo majidun kuma mai girma sannan ya gaba da cewa Allahumma ya Allah innahu abduka lalle wannan bawan da muka aje a gaban mu muke mai sallah bawan ka ne ya Allah wa ibnu abdika dan bawan ka ne baban shi ma bawan ka ne wannan bawan wa ibnu amatika dan baiwar ka ne mahaifiyar shi ma baiwar ka ce to wannan da ana ta yin kama kafa ne don a samu Allah ya mai rahama an ta khalaqtahu Allah wannan bawa kai ne ka halicce shi warazaktahu Allah kai ne ka azurta shi wa anta amattahu Allah kai ne ka kashe shi a yau din nan da ya mutu wa anta tuhyihi Allah kai ne zaka raya shi idan lokacin tashi yayi domin tafiya wajen hisabi wa anta alamu bi sirri Allah kai ka fi kowa sanin sirrin wannan bawan tsakanin kai da shi ka fi kowa sanin irin halayensa wa alaniyatihi Allah kai ka fi kowa sanin abin da yake aikatawa a bayyane kidina ka Allah mun zo maka shufa'a alahu muna neman ceton wannan bawa a wajenka fata ki ina bi Allah ka ba mu ceton wannan bawa Allahumma ya Allah inna nastajiru Allah muna kama kafa muna neman alfarma bi habli jiwarika da igiyar makotaka da kai ya Allah lahu ga wannan bawa innaka zu wafa'in Allah kai ne ma abocin cikawa wa zimmatin Allah kai ne ma abocin alkawari Allahumma ya Allah ka kiyaye wannan bawa min fitnatil qabri daga fitinar da ke cikin kabari akwai fitintunu masu yawa a cikin kabari kuma kabarin nan shine masaukin farko daga masaukan lahira duk wanda ya sauka kabari ya ga yayi karo da fitintunu to ya je sani fitintunun da zai gani a gaba sun fi na wannan kabari haka manzon Allah ya ce alqabaru imma an yakunu an imma an yakuna rawdatan min riyadil janna aw kufratan min kufrin niran kabari ko da ya zama to dausayi ne daga dausayin aljanna ko kuma ya zama to rani daga ramukan wuta annabi yace idza wujida ma fihi khairun fama ba'dahu khairun minhu in ka samu kabari abin da ke cikin shi zama alkhairi ne to abin da ke bayan kabari ya fi shi zama alkhairi wa idza wujida ma fihi sharrun wama ba'dahu sharrun minhu in ka samu abin da ke cikin kabari ya zama sharri ne to abin da ke bayan kabari ya fi shi zama sharri dan uwa sharrin nan da ke cikin kabari da alkhairin nan da ke cikin kabari kai ne za ka tura da su tun kana nan duniya in ka samu sharri a kabari kai ka tura da sharrin aka aje maka a kabari ka zo ka same shi in ka samu alkhairi a kabari kai ka tura da wannan alkhairin aka aje maka a kabari ka zo ka same shi saboda haka kowa ya iya tattalan abin da yake ganin in mutum ya ganin ya zama a cikin sharri yana ganin cewa ba damuwa sharrin da ke cikin kabari zai iya dauka to ita tura sharri kabarinsa in kuma yana kallon akwai matsala in yaje samu sharri a kabarinsa to yayi kokari ya tura alkhairi zuwa kabarinsa Allah ka ba mu damar tura alkhairi kabarin mu nan alfarma annabi Muhammad to wannan shi ne sannan sai ya gaba da cewa wa min azabi jahannama Allah ka kiyaye wannan bawa daga azabar wutar jahannama Allahumma ghafir lahu Allah kai mai gafara warhamhu kai mai rahama wa'fu anhu kai mai afwa wa'ati ka ba shi lafiya wa'afin nuzulahu ka girmama garashi ka girmama saukar ya sauka a wajen ka kai ne mafiya girmama waɗanda suka sauka a wajen su Allah ka girmama masaukin wannan bawa wa wasi madakhalahu Allah ka yalwata mashigar shi kabarin nan da muke ganin shi dan karrani dan ramin nan to ka yarwa ta ce zamo yayi mai fadi waqfil wa Allah ka wanke wannan bawa bima inda ruwa wa saljin da raba wa baradin da sanyi wa naqi Allah ka tsaftace shi ka tsarkace shi min zunubi daga zunubai wal khataya da kurakurai kama yunqas thawbul abyad kama yadda ake tsaftace tufa kari min danasi daga dauda wa tilhu daran Allah ka musanya mai gida khairan fiye min darihi daga gidan shi da duniyan nan. Wa ahlan Allah ka musanya mai iyali khairan fiye min ahli daga iyalinsa da ya bari a duniyar nan wa zawjan Allah ka musanya mai mata khairan fiye min zawjihi daga matar shi da ya bari a duniyar nan Allahumma ya Allah in kana muhsinan idan wannan bawa naka ya zama to mai kyautatawa ne fa ziddi ihsani to Allah ka tsara ninninka mai a cikin kyautatawa shi wa in kana musi'an Allah idan wannan bawa naka ya zama to mai munanawa ne fata dawon an sayyi'ati Allah ka ketare ka yace mai munanawa nan ka kale shi ka kale mai wannan munanawa ka yace mai shi Allahumma ya Allah innahu lalle wannan bawan kan nazala bika ya sauka a wajenka wa anta khairun mansulin bihi Allah kai ne mafi alkhairi mai masauki a gare shi wannan bawan faqirun ila rahmatika Allah wannan bawan matalauci ne zuwa ga rahamarka. Bai da komai Allah in baka mai rahama ba to shi ganin ya tade yayi asara. Wa anta ganiyun an azabi Allah kai kuma mawadaci ne ga barin yi mai azaba. Dan baka mai azaba ba Allah ba wani abu da zai da zai rage a cikin mulkin ka. To ya Allah kai mai rahama Allah kake mai azaba. Allahumma ya Allah sabbit inda al-mas'alati man tikahu ka tabbatar da furucin shi a lokacin da mala'iku za su zo su tambaye shi a kabari. idan an zo an tambaye shi an ce mai me kake faɗi game da wannan bawan za a tambayi duk wanda za a tambaya a kabari ne game da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda haka a ladal qabri mahama yusalu al-abdu an kubu fa qul khadiji ya rasulullahi lokacin da za a tambaye ni a kabari ka gaya ma masu tambaya cewa ni dan aikin gidanka ne ya rasulullah saboda haka tambayar kabari akan manzon Allah za a yi saboda haka sai mutum ya ta da soyayyar annabi don tafiya da ita kabari wala tabtali Allah kanka jarabci wannan bawa fi kabari a cikin kabarinsa bima la taqata lahu bi da abin da ba shi da iko da shi wa lihiquhu Allah ka riskar da wannan bawa bi nabihi da annabin shi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad kiran Allah da nake su tabbata gare shi Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu kaka haramta mana ladan wannan bawa tawayyar da muke da shi na daga haka mai kabari da yi mai wanka da yi mai sallah Allah kaka haramta mana wannan ladan wala tabkinna ba'dahu Allah kaka fitinance mu kaka jarabce mu da fitina bayan rasuwan wannan bawa to wannan addu'a da muka karanta taqulu zalika bi isri kulli takbiratin zaka faɗi wannan addu'a ne bayan kowace kabbara ba kabbara huda ke yi ba to wannan addu'a zaka faɗe ta bayan kowace kabara amma a kabar a kabar bari guda uku farko wata kulu bada rabi'a ce amma bayan kabara na hudu ga abin da zaka ce Allahumma ghfir li hayyina Allah kai gafara ga rayayyun mu wa mayyitina Allah kai gafara ga matattun mu wa hadirina Allah kai gafara da mahalartan mu waɗanda muke tare da su a nan muke yin wannan sallar gawan wa ga'ibina da waɗanda ba sa nan a nan tare da mu ba ma tare da su su ma Allah kai musu gafara wasa girina Allah kai gafara da kananan mu wa kabirina Allah kai gafara ga manyan mu wa zakarina Allah kai gafara ga mazajen mu wa unsana Allah kai gafara ga matayen mu innaka ta'lamu mutaqallabana Allah kai ne ka san maciyan mu duk inda muke juya Allah kana sane da mu wa maswana da makoman mu wa gatilana Allah kai mana gafara wal walidina Allah kai mawa mahaifan mu gafara wani man sabagana bil imani Allah kai ma dukkan waɗanda suka gabace mu da imani gafara magfiratan gafara azman yanke wanda ba sai an ce me yasa ko kai kaza me yasa ko kai kaza ba kai mana gafara kawai daga gafara ka ya Allah wal muslimina Allah kai gafara ga musulmai maza wal muslimati Allah kai gafara ga musulmai mata wal mu'minina Allah kai gafara ga mu'minai maza wal mu'minati Allah kai gafara ga mu'minai mata الأحياء منهم رايو daga cikin su wal amwat da matattu Allahumma ya Allah man ahyaytahu minna duk wanda ka raya shi a cikin mu fa ahyihi alal imani ka raya shi a bisa imani wa man tawaffaytahu Allah duk wanda ka karbi ransa a cikin mu fa tawaffahu alal islam Allah ka karbi ransa a musulunci wa ashirina bi liqa'i ga Allah ka azurta mu daga muwa da kai wa tayyibna lil maut ka dada muka mutuwa waɗayyibhu lana ka daɗaɗa mutuwa gare mu ka sa waɗanda za su karɓi mu su zamanto mala'iku ne na rahama ya zamanto an karɓi mu cikin nishaɗi cikin annashuwa cikin walwala ba cikin kunci da takurawa ba dan alfarma annabi Muhammadu a waj'al fi rahatana Allah ka sanya hutun mu a cikin mutuwa ya zama ran da muka mutu ya zama to mun mutu mun huta ne ba mun mutu an huta ba wa masarakana Allah ka sanya farin cikin mu a cikin mutuwa ya zama to ranar mutuwa ne ya zama to mun fi kowace rana farin ciki a wannan rana Allah kai mana haka nan alfarma annabi Muhammadu summa tusallimu sannan sai kai sallama to wannan shine yadda ake yin sallar gawa haka ake yin sallar gawa to kafin wuce nan idan ka zo ka samu an shiga sallar gawa ya za ka yi idan ka zo ka samu an shiga sallar gawa ya za ka yi mun ce da ana kabbara hudu ne ko to sai ka zo ka samu liman ya yi kabbara ainihin kabbara biyu to yanzu ya za ka yi yadda za ka yi to sai ka bari in zai ka uku sai a yi da kai kaga ka samu kabar bari nawa kenan biyu ko ya yi ta uku da kai ya yi ta hudu da kai baka samu ta farko da ta biyu ba to idan kai din ka isa za a iya bar maka gawan bayan liman ya sallame za a ce to a gawa nan nan bai idan da sallan ba a bari ya gama to sai kai ragowan kabarbarin kowace idan kai sai kai addu'a wannan addu'a da muka karanta sai kai addu'a in baka iya ka ba fa kai addu'a da muka karanta a baya Allahumma ghfir lahu Allahumma rahamhu wa atihi wa af'alhu in baka iya bai da Hausa Allah ka dikanci Allah ka yafe mai Allah ka shafa kurakuransa Allah ka mai rahama in za a bar maka gawar to idan kai kabbara ragon kabbara biyu ne ya rage maka idan kai kabbara sai kai addu'a kai addu'a kai addu'a inda ka kai sai ka sake yin kabbarar ragowar ka sake yin addu'a ka sake yin addu'a ka kai kaga kai ba za ka yi sallama ba kenan an gane sai kai sallama bayan bayan ka kai wannan karshen idan kuwa ba ma za su saurare ka ba ma zai saurare ka kuma abin da mafiyan abin da zai faru kenan ko ba ka ba saboda a yi hakuri mafiya yawan masu yin sallan ba su sama wannan hukunci ba ne kila su waɗanda za su yi mata kila ba ma su sama wannan hukuncin ba ne ba to idan ba za a bar maka gawan ba to sai kai ragon karfa barin da suka rage maka kawai liman na sallar ya yi Allahu akbar Allahu akbar ba tare da kai addu'a din ba ka cika ragon biyu sai ka ce assalamu alaikum an gane to shine yadda ake yi sannan sai kai sallama wa in kanat salatu ala imra'atin idan mace ce idan wacce za a yi masallar gawan ta zama to mace ce kulta to ga abin da zaka ce Allahumma ya Allah innaha amatuka lallai wannan baiwarka ce summa tatamada sannan sai ka zarci bi zikriha an ta'ani bisa ambatanta a bisa matun taka ni da zaka ce innahu sai ka ce innaha ma'ana inda wajen ko ni da zaka ce kai mai gafara sai ka ce kai mata gafara an gane gaira annaka to sai dai ita mace ba za ka ce za ta kulu gaira annaka sai dai cewa kai la ta kulu ba za ka ce wa abdilha zaujan khairan min zawjiha Allah ka musanya mata miji fiye daga mijinta ba za ka faɗa haka ba dalili li anna saboda ita mace kar ta kunu hakika tana kasancewa zaujan mata ce fil jannati aljanna li zawjiha fi dunya ga wannan mijin nata na duniya an gane su babu mazan aljanna an gane wannan nake nufi babu mazan aljanna kin da mai ta ka'idar mace namiji ɗaya ne yake mallakanta idan ka wani ya sake mallakar da to ɗayan biyu ko ya mutu wannan mijin da ta aura ko ta rabu a nan ko a da a nan duniya kenan ko to haka nan haka nan a lahira matar da ta mutu ta shiga aljanna mijin da ya mutu ya shiga aljanna to za ta zama matar shi ce a aljanna za ta zama matar shi ce a cikin aljanna to saboda haka ba za ka ce Allah ka canza mata miji fiye daga daga mijinta ba dalili li'anna na'am لأنها قد تكون زوجا ذات إيه زمن سوى ماتا في الجنة الجنة لزوجها كمجلس في الدنيا عن الدنيا دليلي ونساء الجنة ماتا ين الجنة مقصورات أبابا تكيتا واني على أزواجهن كمزا جنس لنا الدنيا لا يبدين بهم بدلا باتا نما ونمسنيا لكذلك تو ونهو كتن كينا وإن أدركت جنازة إذا كذو ذاك وتذكر في جنائزة sai ka gana sallar gawa baka san wanda ya mutu ba to shi kenan kuma sai kaga zaka shiga sallar walam ta'lam baka san a zakarun hiya an unsa shin ga wannan namiji ne ko mace baka san wannan ba to kulta sai ka ce Allahumma innaha nasamatuka ya Allah wannan mamacin da ya halitta ka ne nasamatu halitta ta hada namiji ko mace an gane li'annan nasabata saboda kalmar halitta tashmalu zakara wal unsa ta shafi namiji ta shafi mace wannan abin da zaka rika ci zaka ci kenan wa in kanat salatu ala bitil idan kuma ya sallar a bisa yaro ne karami yaro ne karami to ga abin da zaka ce a ma taqaddama min niyyati zaka gabatar da abin da ya gabata da niyya wa takbirati na Allah ke go wa in kanat salatu ala ala ala bitil go na'am na'am haka ne na'am haka ne Allahumma innaha nasabatuka Allah wa idan ka baka cikin jana'iza baka san namiji ne ko mace ba to sai ka kabbara ka shiga kai niyya sai ka rika cewa Allahumma innaha nasamatuka wannan halittar ta ce summa tatamada sannan sai ka zarce bi zikriha da ambaton wannan jana'izar Allah ta yi a bisa matun saka li'anna nasamatu saboda kalmar annasamatu tashmalu zakar ta kunshi namiji wal unsa da mace ma'ana duk inda zaka ce wagafir lahu da namiji ne to yanzu wannan da baka san kowaye bane karka cewa wagafir laha warhamha wa'fu anha an gane yau saboda annasa mato aka ce halitta ita kuma kalmar kalmar mu'annasa ce lafzi amma ta kafi namiji ta kafi mace shine yadda zaka ce wa in kanat salatu ala tiflin idan sallar ta zama to akan yaro ne jariri dan kararrani to kulta ma ta kaddama zaka faɗa abin da ya gabata من النيات نرجع نيوي والتكبيرات دكما كبر بني والدعاء الدعاء غير أنه سيديشي يند الأمر يكي يستحب أنسو أن تقول كشيء بعد سناء باين كاي كراري الله بعد سناء على الله باين كاي كراري الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باين كاي صلاة على النبي اللهم إنه عبدك وأن يارا نن أرمنا باون كريا الله wamna abdika dan bawanka ne anta khalaqtahu Allah kai ka halici wannan yaro wa razaqtahu ka azurta shi wa anta amattahu kai ka kashe shi wa anta tuhyihi kai ne zaka raya shi Allahumma ja'alhu Allah ka sanya shi liwalidayhi salafan ka sanya shi ya zama to rigaji ya zama to karin alkhairi ga iyayen shi anan lahira wa zukuran Allah ka sanya shi ya zama to ajiya ajiya ga mahaifansa wa faradan ka sanya shi ya zama to tare ya zamanto mai kare ga mahaifansa wa ajaran Allah ka sanya shi ya zamanto lada ga mahaifansa wa sakirbihi mawazinahuma Allah ka girma ka nauyaya ma'aunan iyayen wannan yaro ka nauyaya ma'aunansa ma'aunansu saboda rasa wannan yaro nasu da suka yi wa azin bihi ujurahuma Allah ka girmama ladan iyayen shi saboda rasa wannan ɗana su da suka yi wala tahrimna Allah ka haramta mana wa iyyahuma ka haramta ma iyayensa ajara huladai ladan da za a samu na sallah akan wannan yaron Allah karka haramta mana wala tafkinna Allah karka fitinance mu wa iyahuma kar kuma ka fitinanci iyayen wannan yaro ba da hu bayan wafati shi Allahumma ya Allah alhiquhu ka riskar da wannan yaron bi salihi salafil mu'minina da managartan marigayen musulmai mu'minai fi kafalat ibrahima cikin rainon annabi ibrahim wa abdilhu daran Allah ka musanya mu wannan yaro gida khairan fiye min dadi daga gidan shi da duniya wa ahlan Allah ka musanya mu wannan yaro iyali khairan fiye min ahli daga iyalin sa nan duniya wa atihi Allah ka bashi lafiya min fitnatil kabari daga fitnar kabari wa min azabi jahannama Allah ka bayo wannan yaro lafiya daga azabar wutar jahannama taqulu zalika kana fadin wannan bi kulli takbiratin a gurbin kowace kabbara wata kulu ba da rabi'ati zaka faɗa bayan kabbara ta hudu Allahumma kafir li aslatina Allah ka gafarta mu marigayen mu wa afratina da masu taran mu wani man sabagana bil imani Allah ka gafarta mu waɗanda suka gabace mu da yin imani Allahumma ya Allah man ahayaitahu minna duk wanda ka raya shi a cikin mu fa ahyihi alal imani ka raya shi a bisa imani ka raya shi a bisa imani wa man tawaffaitahu minna Allah duk wanda ka karɓi ranka a cikin mu fa tawaffahu ala al-islami ka karɓi ranka a cikin musulunci ka karɓi ranka a musulunci wa gatir lil muslimina Allah kai gafara ga musulmai maza wal muslimati Allah kai gafara ga musulmai mata wal mu'minina Allah kai gafara ga mu'minai maza wal mu'minati Allah kai gafara ga mu'minai mata al-ahya'i minhum rayayyu daga cikin su wal amwati da matatu su masu sanne musannan sai kai sallama wallahu a'lamu Allah shine hakikan masani idan mun bar saura anan muka zo karshen babin da yake magana akan sallar jana'iza akwai tambaya ne game da babin ko ko ku ci gaba da muna da ragowar lokaci a akalla muna da wajen mutu goma sha biyar nan gaba akwai tambaya akan abin da ya shafi babin sallar jana'iza da muka karanta idan mijin bai shiga aljanna ba sai Allah ya zaba mata wani daga cikin mazajen da suke cikin aljanna ne yawa shi nan suna ne da shi take nan Allah ya kiyaye mu eh in kuma ita ce aka suna ne da ya tsautar su dan shi sa shi sa ma da malam barka da yadda malam ya ya kawo ya ce ya ce kan ta kunu zai iya yiwa ta zamo kaga ba ba tabbas kenan dalili saboda mafi yawan mata annabi ya ce za su shiga wuta saboda dalilin saba mawa mazajen su saboda mafi yawan mata ba su ɗauka aure ibada ba ne mafi yawan su ba su ɗauka ma ibada ba ne sun ɗauka kawai mijin su sa'an su ne za su yadda suke su kawai da shi ne ba su ɗauka cewa aljanna suna karkashin kafa shi ba ne ba su ɗauki haka wana eh na'am na'am baya sallah to kuma take zaune da shi to kafiri ne dama a faranta aure shi eh ina jin dama kafiri ne asalin ta aure shi bata san kila bata san ba aure tsakanin a musulmi da da kaci da kaci da kaci da ka musulma da kafiri ba musulma ba ta auren wanda ba musulmi ba musulmai ne ke iya auren ba yahudiya ko ba nasariya yawa musulmi ne ya auren ba yahudiya ko ba nasariya ita ko musulma ba za ta aure kirista ba ko ba yahudi na Na'am. Ma wanda baya sallah matar shi tana sallah ta kai shi kotu. Sai karar shi a kotu ta gaya ma alƙali cewa baya sallah. Alƙali ya kira shi ya ja kunnen shi ya mai wa'azi ya ja kunnen shi ya gaya mai narko da azabar da Allah ya tana dammawa waɗanda ba sa yin sallah. Ya gaya mai ya jawo hankalin shi idan ya ji ya yarda ya koma ya ci gaba da yin sallah su ci gaba da zaman su idan bai ji ba bai yadda ba bai koma ya ci gaba da sallah ba a raba tsakanin su a raba tsakanin su saje ta aure mai yin sallah ba za ta zauna a karkashin mutum da baya yin sallah ba ba za ta zauna a karkashin shi ba ba ta zauna a karkashin shi ba sallah ita ce rukuni na biyu bayan kalmar shahada sallah ita ce rukuni na biyu bayan kalmar shahada in ka tira la ilaha illallah muhammadun rasulullah babu abin da ya kusa da sallah ballantana ya kai ta to haka mace ba za ta zauna karkashin namijin da baya yin sallah ba shi yasa ma musulunci ya ce a koya ma yara tun suna shekara bakwai in suka kai goma ba su yi sallah ba a dake su to ballantana sha biyu sha uku sha hudu to wannan shi ne na'am shi kenan to mu shiga babi na gaba babi da yake magana akan azumi babu siyami wannan babi ya ne mana magana ne akan azumi babi da yake magana akan azumi wa saumu ramadana faridatun azumin watan ramadan farilla ne ma'ana in aka ce farilla shi ma ginshiki ne daga ginshikan musulunci wanda wanda ya bar shi idan ya bar shi ta hanyar musantawa ne ba musulmi ba ne ba wanda ya ce bai da azumi wa'adibi ba ne bai da Allah ya wajabta azumi ba ba musulmi ba ne ba wanda kuma ya ce ya yadda amma ya ƙi ya yadda ya ƙi akai akai da shi ya ƙi a kashe shi bayan an kashe shi amma za a yi mai sallah dan ba shi musulmi ne amma ba za a bar shi da rayuwa ba saboda ya ƙi aikata kamar dai sallah yawa wanda ya musanta sallah ce bai yarda da sallah ba ba musulmi bane wanda ya ce ya yi sallah ya ƙi a kashe shi amma za a yi mai sallah za a yi mai wanka za a yi mai sallah amma babaye ne za su yi mai wanka da sallah din yau a samu babaye su mai wanka a ji jangul a samu babaye su su mai wanka su mai sallah an gane idan kuma azumi ne shi ma haka idan azumi ne shi ma haka saboda ne saboda waɗanda su ne ginshiƙin da aka gina musulunci a kansu guda biyar buniyar islamu ala kamtin hadisin abdullahi bin umar buniyar islam بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا أو كما قال لما هذا معناه وأنا سنة جيشك مسلم في قدادية أكيد مسلم في أكل na farko shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne na biyu sai tsayi da sallah sai azumi sai zakka sai haji waɗannan su ne ginshiƙan musulunci da aka gina musulunci a kansu saboda azumi shi ne ginshiƙi na biyu na uku bayan sallah farilla ne yaushe ne ake yin azumi a yasbutu bi kamali sha'abana أو برؤية أدلين للهلال أو جماعة مستفيدة وكذلك في الفطر يا ننزل يا صبر إن دون تنسوكشي أم وصوم رمضان أزم وت رمضان فريدة فرلاني يثبت ينا تبتا ne da ɗayan abubuwa guda uku ba na hudu bi kamali sha'abana ko dai cikan watan sha'aban kwana talatin idan watan sha'aban ya kwana talatin babu wata a watannin musulunci mai talatin da ɗaya saboda ka in watan sha'aban ya kwana talatin ranar ƙarshen sha'aban kawai za a ɗauki azumi ne an gane in watan sha'aban ya kwana talatin ko an ga wata ko ba ga wata ba kawai za a ɗau azumi ne dala an ji na farko haka nan na biyu ko kuma ganin adalai guda biyu au bi ru'yati adalaini lil hilali ganin adalai guda biyu ga jinjirin wata. Adalai guda biyu su ga jinjirin wata, suwaye adalai, mai tuhufatul hukam ya gaya mana suwaye adalai, mun faɗa na duk a wani karatu ne namu tutun da munasaba ta zo dai, kullum mun munasaba karatu ta zo dole ne a mai mai ko? Wal aslu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi sagha'ira wa ma ubiha wa hawa fil iyali yaqdahu fi muru'atil insani. adali shine wanda kwata-kwata bai aikata manyan zunubai sun kai guda saba'in. Manya-manyan zunubai bai aikata kwata-kwata sun kai guda saba'in. In yana aikata ɗaya daga cikin waɗannan zunubai ba adali ba ne. Zina, luwaɗi, shan giya, ƙarya, ƙazafi, giba, annanimanci, duk waɗannan manyan zunubai ne sun kai dai wajen guda saba'in. In mai aikata wannan ba adali ba ne. Wai, wane mutum sannan ƙananan zunuban ma a mafi yawan lokaci baya yana nisan da su ƙananan zunuban ma bayan manyan dama kwata kwata ba ruwan shi da su ƙananan ma yana nisan da su kai ba nan ba ma abinda ma yake halal amma idan ya aikata shi a fili zai soki mutuncin shi bai aikatawa kamar shan shayi a teburin mai shayi halas ne mala bakar har aka samu kai da indomi halas ne amma fa gaskiyar magana ba adali bane wanda zai zauna teburin mai shayi ya sha shayi a fasa mai indomi da kwai adali shine ya zo a dafa ya siya ya wuce gida ya je ya ci ba adali bane wanda zai rika tafiya a hanya yana cin koda gam. ko yana tafiya yana shan rake ko yana shan mangoro ko yana cin gyada dukkan wannan babu aya ko hadisi da take haramu ne amma adali ba zai wannan ba to a sami irin waɗannan mutanen guda biyu su ce sun ga jinjirin wata in an samu wannan to shikenan azumi ya tabbata ana tare idan ba a samu ba au jama'atin mustafidatin ko kuma jama'a masu yawa idan jama'a da yawa ne to ba sai an kalli wannan siffar ta adalci a cikin su ba mutum suka zama to al'ummar musulmai ne misali mutanen anguwan aka samu kamar mutum ko ma'ana anguwan suka ce sun ga wata a Kano aka samu wasu mutum kamar goma suka ce sun ga wata aka samu haka to jama'atun mustafidatin kenan shi kenan za a yi azumi ba ba za a za a yi azumi ba za a saboda ganin waɗannan jama'a masu yawa wa kazalika fil fitri haka nan a cikin cin abinci nan lokaci da nake so yi tunda mun zo kan babin maganar azumi matsaloli da suke faruwa akan maganar ganin wata daga wata daga shekara hudu zuwa wannan shekarar da nake ciki wajen shekara hudu kenan muna samun waɗannan matsaloli na maganan ganin wata ko musamman ma an fi samun wajen abin da ya shafi a cewa. a shekara hudu aka fara wani abin kokarin sai an daidaita azuminmu da wata ƙasa wadda magana ta gaskiya ba mu da alaka da ita bisa abin da ya shafi fudowar wata saboda lokutan mu ainihin wajen fudowar watan mu ba ɗaya bane da su am me kawaninul fiqhiyya yana faɗan a'a garuruwan da ya halatta tsakanin gari kaza da gari kaza za a iya amfani da ganin wata to a wannan matsalar da ta faru malamai sun yi maganganu da yawa na farko tun ana ragowar sauran wajen kwana bakwai a sallah aka fara cewa ba za a ga wata ba ko ba ka bane aka fara cewa ba za a ga wata ba saboda amfani da abin da ya shafi ilmul hisabi to anan abin da zamu fara cewa haramun ne ai amfani da ilmul hisabi wajen ganin wata annabi bai taba yi ba annabi bai taba amfani da ilmul hisabi wajen ganin wata ba tare da kuma ba za ka ce annabi bai san ilmul hisabin ba bai taba amfani da ilmul hisabi ba wajen ganin wata haka nan wajen sha ko wajen ɗauka wannan kenan sosai wasu daga cikin malaman akwai wanda ya magana cewa fatawar da Maulana Shaf Tahir Usman Bauchi bayan a waɗannan shekarun a yadda na fuskanci magana shi shehin malamin yana tare da fatawar shehu sai dai shi yana kallon wani abu daban wanda shi abin da yake kallo sai na kalli abin da yake kallo sai na kalli cewa to abin da shehu Tahir Bauchi yake kallo ya ci na ki zama hujja shi yana maganar cewa ne fa'idar biyayya ga shugabanni da kuma fa'idar da ke cikin haɗa kan al'umman musulmi waje ɗaya sama da ainihin shan ruwa a ranar lahadi kamar yadda wasu suka sha a ranar lahadi. Eh kamar mu kenan, kwarai kuwa kai tsaye kamar mu kenan. Eh lahadi lafiya za muka sha ruwa. Dalili saboda hujja da dalili. Dalilin da ya kawo ya kawo hadisin da yake cewa annabi ya ce al-fitru yawma yuftiru nasu al'abuha yau mai yubihin nasu, cewa ranar sallah shine ranar da mutane za su sha ruwa gaba ɗaya, ƙaramar sallah, haka na ranar layi shine ranar da mutane gaba ɗaya za su yi layya. Sai sai to cikin fassarar da malamai suka yi ma wannan hadisin akwai waɗanda suka tabbatar da cewa lallai ne idan an sami irin wannan a haɗe gaba ɗaya misali a bi shugaban da ya wannan umarnin. Sai da na jin bayanin sai na ce to shi kuma shi wani rubutu yana magana haramcin yin azumi ranar idi ne. An gane? Shi abin da malamin ya kawo akwai ihtimali, akwai abin da malaman usulun suke suke ce ma ihtimali. Zai yiwu. Kaga shi hadisin da ya kawo wasu malamai ne suka fassara shi da haka. Wasu malaman kuma ba da haka suka fassara shi ba. A fahimce ni? Shi ko hadisin da yake magana haramcin yin azumi ranar idi har hadisi ne wanda yake ainihin kasiyu dilalatu dukkan malamai akan haka suka fassara shi. an gana wannan da jariri shi wancan malamai su sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza shi ko wannan da yake magana haramcin shan ruwa haramcin yin azumi ran idi dukkan malamai akan shi suka tafi cewa haramun ne yin azumi ranar idi an fahimci wannan wannan kenan sannan a wannan lokaci akalla an ga wata a wajaje jahohi guda shida a nan Najeriya an ga wata a jahohi guda shida a nan Najeriya in ban manta ba akwai Abuja akwai Toma cikin jihar Nasarawa, akwai Kurfi cikin jihar Filasu. Sannan a Sokoto da Kebbi ko naman da ragowar ɗaya jihar, jihohi shida a Najeriya. Wannan kenan. Sannan kan kuma ta a ranar Nijar suka yi sallah. Kasan kasar Nijar, to akwai wasu dalilai da zan faɗa guda biyu. Wato, idan da a ce a Najeriya kakkan ba a ga wata ba, to 'yan Najeriya za su iya yin azumi da ganin Nijar za su iya shan ruwa da shan ruwan Nijar. Dalili kasar mu ɗaya ce dukkanin mu daular Usmaniya ne tura mulkin mallaka ne suka raba tsakanin mu. Mun fi kusa da mutanen Nijar akan mutanen Legas. Addinin mu ya fi kusa, al'adar mu ta fi kusa, dukkanin mu musulmi ne kuma dukkanin mu muna karkashin kusan yaran mu ma kusan duk ɗaya ne gaskiyar magana. An gane? Abin da nake so ce ƙasar Nijar ƙasa ce ɗaya da Najeriya. saboda kamar da mai kawanin fikihiyya yake kasashen da suke kurkusa da juna Nijar Chadi Cameroon duk muna da goda da waɗannan ko to idan ba a gani a Najeriya ba za mu iya yin amfani da ganin su don shan ruwa za mu iya yin amfani da ganin su don yin arziki bayan nan Nijar suna da tsanani sama da Najeriya a bisa do a bisa ka'idar karɓar shaidar ganin watansu duk wanda yake ya zo ta a Nijar matakin farko kafin su tabbatar sai sun bashi alqur'ani ya rantsi haka suke yi sai sun bashi alqur'ani ya rantsi cewa ya ga wata bayan nan sai ya zo ya yi magana a gidan rediyo da bakinsa ya tabbatar da ganin wata kuma sai ya ba da full address nashi full address nashi na inda in kana tantama ko shayi za ka je ka tuntuɓe shi a wannan adres da ya gaya maka ko mutum nawa ne sai sun yi haka a rikitar sannan suke yi ɗaukan azumi ko suke shan ruwa sarka sun fi mutaka tsantsan don haka ina faɗin wannan maganar ne ko nan gaba ya zamanto Nijar ta ga wata na azumi za mu yi azumi da azumin Nijar ko suka ga wata don shan ruwa za mu sha ruwa da shan ruwan Nijar yin azumi ranar litinin yin azumi ne ranar sallah kaɗai wannan shine abin da ya ba kai Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu saboda haka kuma su shugabanni kullum ana bin su ne karkashin insulin Allah yawa ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula sai an Allah ya ce wa ulil amri minkum Allah da zai faɗin bin Allah sai ce atiu Allah ku bi Allah kai tsaye ya faɗa wajen annabi ma ya ce wa atiu rasula ku bi annabi kai tsaye ya faɗa kaga bin Allah bin annabi ne bin annabi bin Allah ne amma su ulil amri ta ce wa ulil amri minkum su sai in sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai in sun ji Allah sannan za a bi su annabi yake mana la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi ba a biyayya ga abin halitta cikin saba mawa Allah ko waye wannan abin halitta wannan shine abin da yake akwai to mun kawo karshen inda zamu tsaya kuma lokacin ya zo mana daidai da daidai ina ganin abin da zamu yi da mun dan karanta babu dai a in za mu tashi karatu na rana ita mu tashi akan shirin dai tunda dan kaɗan ne karanta ba dai yi wannan bayanin ba ko wato alhamdulillah wannan shine karatunmu na shida ne wanda alamomi na nuna farana ita yau za mu sauke lissafin nan ko ba mu sauke shi ba to eh ba zai sauko a rana ita yau ba amma dai karatu biyu ne kawai ya rage mana nan gaba za mu gama shi sai a zo mu dauko kuma iziya sai mu zo mu dora mu ta yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu arama ai mana addu'a